أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه شكبدا كراتون لتافن ألفية بن مالك wanda muke gabatarwa a masallacin zawiya khalifa guni yusuf kamar yadda aka saba yau za mu tashi a babin atafi wannan atafi shine na biyu wanda suke kiransa atufun nasa atafi da harufa ko da wau ko da fa da khasa'isin kowanne harafi تال بحرف متبئ أطف نصب كقصف بود وثناء من صدق يجي تعريف أطف نصب تال بحرف شيني أبن دا كيبين بايم متبوئي دا حرفي da ya ce bi harfin dinna ya cire maka atfu bayan saboda shi ba amfani da harafi a ciki mutubi'in sannan kuma mutubi ne da wannan harafi din yana bin matubu'insa da wannan harafi da wannan ya ce atfun nasar to shi ake cewa atfun nasar asalinsa atfun nasar talin bi harfin mutubi'in talin din khabar ne muqaddam na atfun nasar duk lokacin da ka ga a matubu'i an yi amfani da harafi tukuna ke bin bayan tabi'insa to wannan lokaci to shi ne atafi misalinsa shi ne kaksus biwuddin wa sana'i man sadaq ce uksus man sadaka ka keɓance duk wanda yake da gaskiya biwuddin da nuna mishi kauna wa sana'in da kuma yabo ka keɓance mai gaskiya da abubuwan nan guda biyu wuddu so da kuma yabo to anan da ya ce biwuddin wa sana'in wa sana'in to wannan shine atafi an yi atafi da wau kenan kamar yadda abin da yasa ya ce mutubi'in din nan da ya ce biwuddin da majururi da jarra to sai ya ce wasana'in wasana'in shi ma kamar da zaka ce ja'a zaidun wa amrun zaka ce ra'aitu zaidan wa amran zaka ce marartu bi zaidin wa amrin to shine ma'anar mutubi'in din yana daga cikin at-tawabi'ul arba' فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء عطفي دن كلا بيوني أكوي عطفين دا na lafazi ne akwai atafin da na hukunci ne akwai wanda kuma hukunci da lafazin duka a haɗe ne wasu na cewa akwai na hukunci da lafazi akwai kuma na lafazi kawai kala biyu ne to shi ne a nan waɗannan harufa da ya kawo ma cikin wannan baiti ya ce atafi ne mutulakan in kai amfani da su kai atafi to a lafazi da hukunci duk ya shiga a lafazi da hukunci duk ya riga ya shiga na farkon su ya ce wau idan ka ce ja'a zaidun wa amrun ka yi amfani da wau to yadda zaidun ya zo a hukunce to haka amrun shi ma ya zo kuma haka a lafazi ka yi atafin ko ɗaya daga cikinsu ga ɗayansu kaga kenan hukuncinsu ɗaya a lafazi ka yi atafi a hukunci ma ka yi atafi haka inda za ka yi amfani da summa ja'a zaidun summa amrun haka na in za ka yi amfani da fa ja'a zaidun fa amrun abinda yake nufi duka sun zo yadda lafazi ko hukuncinsu ya zamanto daya kowanne marfu'i to haka nan kuma kowannen su kuma ya zo din hakan ka ce ra'aitu zaidan summa amran kaga kowannen su sannan kuma zaidan mansubi ne amran shi ma amran shi ma mansubi wannan shi ne ma'ana fi da lafazi da hukunci gaba daya hatta hakanan ka yi amfani da hatta kamar yadda bayaninsa zai zo a nan gaba idan ka ce a kaltu sama kata hatta ra'asaha hatta ra'asaha to kaga a lafazi kowannen su mansubi ne sannan kuma a kowannen su ya shiga cikin hukunci yadda aka ci kifin haka nan an dan taba kan ma shi ma an ci kaɗan to shi yasa ce hatta ra'asa har kan gaba ɗaya to shine hatta haka am in kai amfani da amma da nau'o'insa gaba ɗaya akwai amna tasuriya da munqati'a duk zai zo yi bayani in kai amfani da am za ka ce ja'a zaidun ko kuma ka ce kus dirhaman am dinaran am dinaran lafazi da hukunci duk ya shiga cikin atafin au haka nan au za ka ce misali idrib zaidan au amran shi ne kawo ma misali ya ce kafi ka sidikun wa wafa misali ne na farkon misalin wudin ya kawo idan ka ce fi ka sidikun cikinka akwai gaskiya lamarinka akwai gaskiya wa wafa akwai kuma cikawa don ka ce kowanne daga cikinsu marfu'i ne sannan kuma ma'anar wannan kuwa shine hukunci ya shafi sidikun din da wafa'un din gaba daya na harufa wau summa fa hatta am au su shidan nan su ne ake yin atafi mutulakan da su hukuman wa lafzan kenan hukuman wa lafzan wa utu bi'at lafzan fa hasbu bal wala lakin kalam yabdu mru'in lakin tala yace wa utu bi'at lafzan yace ana bin ana atafi atafi shine ma'anan wa utu biyat lafzan fa hasbu kawai lafazi kadai ana cewa fa hasbu abu shi kadai kawai za a yi atafin lafzan kawai banda hukunci da waɗannan harufa to shine bal wala lakin bal da la da lakin zai zai ma bayanin bal da lakin suna amfani bayan nafiyu ne da nahayu na fiye misali zaka ce ma zaka ce ma ja'a amrun zaka ce bal zaidun zaka ce la tadrib amran bal zaidan to anan kawai a lafazi ne kai wannan atafin amma a hukunci hukuncin ɗaya ya shafa da gaske in ka ce la tadrib amran bal zaidan to anan zaidun kadai haka daka ba a daki amru ba kaga hukuncin su daban-daban ne kenan amma a lafazi kowannen su masubi ne shine haka la da zai zo ya ma bayani wanda wala nida a nau amran a wisbatan tala da zai fada zai fada zaka ce misali ya amrun ya ya amru la zaidu kaga bayan nida kenan kama nan abin da ta kira amru ne ba zaidu ka kira ba kaga a hukunci a hukunci ba dukansu ne suka shiga ba a lafazi kuma na irabi to kowannen su ka kami shi ruf abin nan bina'i da damma to kamar wannan ne to wayannan su uku nan zaka musu atafi shine ma'anan itiba'i da ya kawo kawai da lafazi amma hukuncin kowannen su daban-daban ne shi ne ce kalam yabdu ru'un misali idan ka ce lam yabdu ru'un wanda ya bayyana din can a nesa da muke ganinsa ba mutum bane ba mutum bane ya bayyana daga bada daga bada ya bada ya budu kamar yadda zaka ce zaka ce da'a ya du'u ma'anarsa shine zahara bayyana abu a nesa bayyana abu a nesa to shine ake ce ake ce mishi ake ce ma albudu albudu masdarinsa kenan albudu lakin tala ba mutum bane ya bayyana dan barewa ne a ce tala din dan dan barewa ne shi ne dan barewa ne bayyana to ana a hukunci hukunci ɗaya ne ɗayansu ne hukuncin ya shafa shi ne dan barewan tala shi ne ya bayyana aka hango a nesa ba mutum ba ne to saboda haka waɗannan haruffa ka lura da su in ka tabbaka dokokinsu na atafi kawai su ka musu atafin a lafazi ne ma'ana a irabi amma hukunci kuma ɗaya ne abin ya shafi guda ɗaya daga cikinsu ne fa'atib biwawin lahikan au sabiqa fil hukumi aw musahiban muwafiqa yace zai zo ma dalla dalla kowanne harafi hukuncin atafi da shi yace kai atafi da waw lahikan a ce ya biyo baya ne aw sabiqan ko ya riga zuwa fil hukumi a hukunci aw musahiban ko kuma sun zo tare ne musahiban da muwafikan din ma'anan su ne ya akkada ne kuma ya yi ta timimul baiti da shi aw musahiban muwafika tare suka zo a haɗe saboda haka idan aka ce ku biyu kun zo misali to imma imma ka riga ɗayan wa imma ya riga ka wa imma tare kuka zo ne wannan halayya guda uku nan ne ba wani ba wani na hudu daban shi lahikan din ce da ya zo ka zo shi da lahikan sabikan din kuma ka riga shi zuwa musahiban kuma kun zo tare to saboda haka waudin baya nuna wani tartibi kawai yana maganan zuwan ku ne kawai wannan za ka yi amfani da shi a cikin ilimin usulul fiqh ka yi istinbatin mas'aloli da yawa da shi kamar yadda da wannan ne imamu mali ya ce jera farallan alwala ba wajibi ba ne mustahabi ne ma'anan ba wajibi ba ne yadda za ka wanke fuska a farallan alwala in ka wanke fuska ka wanke hannaye zuwa mirfaki ka shafe kai ka wanke kafa wannan shine tartibin ba to wannan haka din ba wajibi ba ne kawai allah abin da yake so wayannan wurare guda hudun ka wanke su kawai ya rage naka wanne za ka fara da shi ma'ana inda mutum zai alwala irin alwalan yara misali ya fara da wanke kafafuwansa ya zo ya wanke fuska ya shafa kai ya wanke hannu ya caku da alwala shi kenan ba ya yanke su ba yayi me yasa sau abin da ya bari a cikin sunna ne ya bari sunna ya yi tartibi shi ne ya ce dalilin wau aka kawo faksilu juwa kunwa aidiya kun idal marafiki wam sa'u bi ru'usi kunwa arju da kun idal kabi duk da wau ne ta shi ne manan fa'atif bi wawin lahiqan aw sabiqa fil hukumi aw musahiban muwafiqa shi yasa ake cewa sanin ma'anonin haruffa suna da alaka da fahimtar shari'a ko fahimtar nususi na qur'ani ko na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to kaman wannan ne kamar da mun bayyana rannan shi imam shafi da ya ce jera su din wajibi ne ya ce to koda da wau aka kawo ayar to dan a nuna wajabcin jerawan ne to shi ne sai aka ce wa arjulakum ilal ka'abaini haka hada da wamsa ubir usikum din ya riga wa arjulakum ilal ka'abaini wanda kuma a mahalli a irabi ba haɗe suke ba faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'abayn ne tukunan wamsahu bi ru'usikum tunda wa arjulakum din ko kira'ar jarra ko kira'ar nasaba wanke kafan ake to amma an raba tsakanin abubuwan da ake wanke su maimakon a hada su gu daya sai aka raba su wannan rabiyan yana nuna ma wajabcin jera farallan ne shi da wannan ya yi amfani nesa za ka ga fukahawu suna da wujuhi na istidilali da istinbati wanda wannan ne yasa ake cewa idan mutum ba shi da arabiya to ko ya karanta ilimin usulul fiqh to ba zai fahimci bai ba zai fahimci shi ba za su dinga kawo wasu abubuwa da suka shafi larabci wanda kuma da shi za su yi amfani su yi istinbatin wasu matsaloli cewa wajibi ne ko haramun ne ko waye to yayin da kai baka iya wannan arabiyar din ba to ba za ka gane me suke nufi ba akwai wani littafi a shek muhammadu aminu shankiti wanda mahaifi ne na wani malamin mu a madina wanda ya rubuta da ke shi lugawi ne adibi ne mufassiri kuma usuli ana cewa kusan a zamaninsa duk duniya ba wanda ya kai shi sanin ilimin usul fiqh ko wani littafi da ya rubuta wa ɗaliban jami'a ɗaliban suna kiran littafi shi bai sawa littafin suna ba amma ɗaliban suka suka sawa littafin suna suna kiran shi muzakkiratu usulul fiqh eh muzakkiratu usulul fiqh to wannan muzakkiratu usulul fiqh din nan to da zai samu da ba mu kiya ce kowa ya mallake shi anan ba dan hanyar da ya bi fito da usulul fiqh din kansa ya yi amfani da bangaren nahawu da lugha da sauransu da shi yana da kaya yana da mushi ne wanda ya rubuta abin nan aduwa'ul bayan wani littafi ne yana fassara qur'ani da qur'ani ne aduwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an shi ma lam yu'allaf misluhu ba malamin da ya wallafa yin littafi irin wannan farid ne ba yi irin wannan ba fassara qur'ani da qur'ani to shine muzakkiratu usul fiqh wannan nawo kenan yace waqsus biha atfa alladhi la yughni madbu'uhu kastaffa hadha wa bni har yanzu yace wau din ka kebanta ka kebanta ta da atafin abinda baya wadatuwa da matubuinsa matubuinsa shine ma'tufun alaihi din baya wadatuwa da shi ba zai yiwu ka ware su ba in ka ware su ma'anan zai rushe to dole ka yi amfani da wau misalin wannan ya kawo ma istaffa haza wa bini haza din fa'il ne na istaffa din wau din atifa ce ibni ma'tufun ala haza ne misali wannan da ɗana sun tsaya a safu ɗaya sun jeru kaga safufin mutum ɗaya baya yin safuwayi mutum ɗaya baya safuwayi da mutane biyu su haɗu mutane biyu suka haɗu shine za su tada safu ba to saboda haka ba zai yi ka ce istaffa haza ka tsaya ba mutum ba zai fahimci me kake nufi ba saboda ka nuna shi kadai ya tada safu ne kace istaffa haza wabni to dole a nan ka kawo wau ba zai yi ka ce istafa haza fabni ba ko istafa haza sun mabni ba ko wani harafi cikin hurufun afa ba zai yi ka kawo ba haka wani misali za ka ce ishtaraka amrun wa zaidu zaidu da amru sun yi tarayya to duk inda ka ji ana maganar tarayya to mutane guda biyu ne suke haka za ka ce iktasama zaidun wa amrun zaidu da amru sun yi musu mutum shi kadai baya yin musu to haka dukkan filin da baya yiwa mutum shi kadai ya yi to dole ka yi amfani da wau wajen atafinsa shi yasa ya ce waksus biha atfal ladhi la yughni madbu madbu كالصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال yace fa tana zuwa tartib ne mai nuna cewa ɗaya ya riga ɗaya sannan amma a haɗe ne ba gab tsakaninsu in na ce maka ja'a zaidun fa amrun tabbas zaidu ya riga amru zuwa amma tsakanin sun ba gab na a zo a gani shine ja'a zaidun fa amrun kenan haka na ce ra'aitu zaidan fa amran ma to duk na gansu amma na da farko zaidun na gani amma ina ga zaidu ba jimawa sai na ga amrun haka sauran misalan gaba daya shi yasa ce walfawu littartibi bittisali ma'ana a haɗe wa summa littartibi bin fisali summa kuma tartibi ne tabbas ɗaya ya riga ɗaya tsakaninsu kuma akwai rata in ka ce ja'a zaidun summa amrun to zaidu ya riga amru zuwa tabbas tsakaninsu akwai rata ba take amru din ya zo ba to shi ne ma'anonin waɗannan harufa guda biyu waqsus bi fa'in atfa ma laysa sila ala alladhi istaqarra annahu sila ita kuma fa yace ka keɓanta ta da atafin abin da ba sila bane akan wanda ya tabbata akan wani abu wanda ya tabbata wannan abun sila ne ma'ana in ka ga atafin in kai amfani da wau wannan jumlar za ta zaman silatul mausul to saboda ba ka so jumlar ta zaman silatul mausuli sai ka yi amfani da fa misali suna yawan kawo wani wani a misali a wannan har wani ya tambaye ni shi baya gane meye ma'anansa wai suna cewa wai allazi ya tiru allazi ya tiru fayazdabu zaidu izubabu suna kawo wannan misali to ma'anan wannan shine abinda in ya tashi zaidu zai yi fushi to guda ne shi ne asalin zahirin magana amma abinda su suke nufi shi zaidu baya so kuda ya zauna ne a jikinsa saboda haka da zaran kuda ya tashi ya zauna a kansa sai ransa ya bashi sai ya yi shi ne ma'anan jumlar to shi ne ka ce allazi ya ziru fa ya zaidu ne zubabu to wannan fadin da za ka cire ka kawo wau a wajen wannan jumlan ya zuba budun zai zamanto matufun ne ala jumlati silatil mausul sai zamanto manansa allazi ya tiru wallazi ya zubabu wallazi ya zubabu ya zubabu sai kasance matufun ne ala ya tiru jumla sila silatul mausuli kenan to da ke ba haka kai kake nufi ba saboda abin da ya tashi din yana da fuka-fukai abin da ya yi fishin kuma ba shi da fuka-fukai kuda ne ya tashi da fuka-fukansa sannan kuma zaidu ne ya yi fushi to in ka kawo wau zai nuna ma wanda ya tashi shi ya yi fushi allazi ya diru wa ya gadabu zaidu nisbabu to da ke kana so ka nuna cewa wanda ya tashi daban wanda ya fushin daban to dole ka kawo fa allazi ya diru fa ya gadabu zaidu nisbabu ba abinda zaidu baya so guda ya zauna ya tashi akan wani ya zo ya zauna a cikinsa shi to idan guda ya masa haka zai kama da fushi ransa zai ba shi ne ma'ana in kuma kana so ka bada misali irin namu na gida za ka ce allazi ya ƙara'u fayadribul mu'allimu tilmizu allazi yaqra'u fa yadribu almuallimu at-tilmizu ma'anar wannan fa fa yadribu kace wanda yana karatu duk da yana karatu kuma malami yana dukansa almajiri ne to anan da kace allazi yaqra'u fa yadribu dinnan da zaka ce wa yadribu ka kawo wau to wanda yake karatun da wanda yake dukan duk abu ɗaya ne alhali mai yin karatun kai kana nufin almajiri ne mai dukansa duk da yana karatun malami ne kamar da ɗabi'ar da yawa daga cikin malamanmu a yau yake zaka ga mutum ya tsaya da bula da tsakanin yara sun kwallafa mutane anguwan duk fa suna jin karatu amma yana zane su shi yaro ana zane shi ne saboda baya karatu amma karatun yaran duk anguwan masu na ji amma da bula na saboda haka wannan misalin ya fi dacewa da mu allazi yaqra'u fayadribu almuallimu ko ka ce fayadribuhu almuallimu at-tilmizu shine to ba za ka yi amfani da wau ba sai dai ka ce fayadribuhu almuallim ba za ka ce wa yadribu saboda menene saboda ba a so jumla ta biyu na yadribu din ya zamanto silatul mawsuli to shi yasa anan yace maka waksus bifa'in atfa ma laisa sila ma laisa sila din a misalin da su suka bayar shine jumlar yaghdabu jumlar yaghdabu din alallazi istaqarra annahu sila din shine jumlan yatiru mu kuma a misalin mu ma laisa sila din shine jumlan yadribuhu alallazi istaqarra annahu sila din shine jumlan yaqra'u din jumlan yaqra'u shine silatul mawsuli to saboda haka a irin wannan misali to dole kai amfani da fa yana daga cikin khasa'isi na fa kenan kamar da zai zo yi bayanin wani wani daga cikin khasa'isin fa din kuma ba'adan biha ta'atif ala kullin wala yakunu illa ghayatan ladhi tara yace ba'adan biha ta'atif ay i'tif ba'adan biha ta ala kullin hatta yace zaka yi atafi da ita ne wani shashi akan abin gaba daya wani shashin abin zaka yi atafinsa zuwa ga abin gaba daya shine sharadin atafi da hatta kenan misali zaka ce kamar yadda suke kawo misali sau tari da ke wasu ba sa cin kan kifi sai ka ce akaltu akaltu sama kata hattara a saha da ke wasu ba sa cin kan kifi hattara a saha to in ka ce ra'asa din ra'as din wani shashin kifin ne gaba daya to sai kai afafinta da hatta wakilin duka to saboda haka ne in ba a irin wannan ba ba zai yi wa ta ya zama harfin abab ba wani misali daban za ka ce ya mutun nasu hatta al'ambiya'u saboda al'ambiya'u din su ma mutane ne mutane duk mutane za su mutu har da annabawa to da ke al'ambiyau din wani shashi ne na annasu din to saboda haka hatta anan atifa ce al'ambiyau ma'atufun ala annasu kamar yadda a wancan misali ra'asaha hatta atifa ra'asaha ma'atufun ala samakata to kamar wannan ne to wannan shine sharadin mayar da hatta harfu ataf wala ya kunu illa gaya tallazi tala ya ce ko yaushe in kai atafi da hatta to baya zamo sai dai ya zamo gaya mutukar gaya kake nufi to saboda haka ne za ka ga cewa hatta anbiya din to gaya kurewa dai a daraja ba annabin Allah ba to shi ma zai rasu kwakwaf din cin kifi dai har da kan aji ba shi bane to shine wala ya kuma illa gayatan illa gayatan da zai tala wa an bi atif isra hamzi tasuya aw hamzatin an lafzi ayyin muqniya yace am kuma ka lura yace kai atafi da ita gurbin ku bayan wata hamza da ake kiranta hamzatu tasuya bayan wata hamza da ake kiranta hamzatu tasuya to sai ka kawo am kai atafi da ita hamzatu tasuya hamzar da take nuna maka ka yi abin kokar ka yi duka ɗaya ne shi ne ka yi abin kokar ka yi duka ɗaya irin wannan hamza kamar da ya zo wasawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhu wannan a an zartahum din nan hamza ta farkon hamza ce ta tasoya sai aka kawo am to wannan am am lam tunzirhum jumla fi'liya na lam tunzirhum din matufa ce ala jumla ta an zartahum din zai zai ma bayani wa atufukal fi'ili adal fi'ili zai yi kai atafi zuwa ga fi'ili zai zai ma bayani kamar wannan to saboda haka za ka yi amfani da wannan hamza sai ka kawo am daga baya am din sai ta zama to atifa wannan wuri ɗaya kenan daga cikin wuraren am take zamo atifa wuri na biyu kuma au hamzatin allaf bi ayyin mughniya ko wata hamza wacce take wada wadatarwa da ai amfani da lafazin ayyu ma'ana wannan hamzan tana wakiltan ayyu ne tana wakiltan ayyu ne misalin ka ce a zaidun indaka am amrun ma'anansa ayyuhuma indaka a zaidun indaka am amrun to wannan hamza a dinnan tana wadatar da kai ka yi amfani da lafazin ayyu ne ma'ana maimakon ayyun ka yi amfani da wannan hamza kama kana so ne ka ce ayyuhuma indaka wannan su ne a ciki zaidun ne ko amru a wajenka to saboda haka idan hamza ta zo da ma'anan ayyu ko kuma ta zo bayan hamza da ake kiranta hamzatu tasuya to a wannan lokaci am din za ta kasance a fifa kenan waɗannan wurare guda biyu shine ya ce maka wa rubbama uskitatil hamzatu in kana khafal ma'ana bi hazfiha amin ya ce wannan hamza ta taswiya nan da ake magana ya ce wani lokaci za a iya iskafinta za a iya cire ta a yi iskafinta amma ya ce in kana hafal ma'ana in ya kasance bacewar ma'ana bi hazfiha da cire ita wannan hamza din umin za a tsira za a kubuta da bacewar ma'ana asalinsa kafa'ul ma'ana ne kafa'ul ma'ana isin din kana din in bacewar ma'ana da cire wannan hamza din umina za a kubuta da shi in aka cire wannan hamzan ma'anar ba zai bace ba za a gane me ake nufi ko za a gane an cire wannan hamza to a wannan lokaci akan iya cire ta a nan yana magana akan a hamza ta tasuyan ne amma duk ham hamzatu istifham ma gaba ɗaya haka ne inda ka ga akwai karina da take nuna za a gane to za ka iya cire ta misali a ka ayar da muka karanta ɗazu a cikin alkurra'u salasan nan ina ji ko abu ja'far ne yaqub ne ina ji yaqub ne yake karantawa wa sawa'un alaihim anzartahu anzartahu kawai da hamza guda daya anzartahu asalin wannan hamza na a anzartahu din an cire to sauran ƙurrawu ba sa cirewa sai dai a yi tashili ko ibdali misali kufawa suna faɗin shigar da gar a an zartahu a an zartahu ibnu kathir yana sahalata ta biyu a an zartahu a an zartahu a an zartahu abu amrin basri da kalun kuma suna sa alif a tsakanin ta ce wa sawa'un alaihim alaihim a hanzartum a hanzartum sai a sa alif a tsakanin a sahada hisham kuma zai sa alif tsakanin amma ba zai tasiri ba zai ce wa sawa'un alaihim a hanzartum a hanzartum za a sa alif tsakanin babu tasiri sannan mu kuma a warshi muna da wajihi guda biyu amma wajihin da ya shahara muke karatun qur'ani da shi shine ibdal wa sawa'un alaihim anzartahum ɗaya wajihin shine anzartahum yadda ibnu kasir yake karantawa wannan wajihin in ba ta juyi ka karanta ba a tsangaya ba za ka santa ba saboda duk abubuwan da suke da wajihi biyu na warsu malamanmu da hikimarsu sun tabbatar mana da wajihi ɗaya ne a cikin musafinmu sai muka haddace kur'ani da shi in ka zo a ilmance za ka karanta kira'at ko riwayat ko tajwidi to sai a ce ma akwai wajihi kaza na warshi amma kai wajihi ɗaɗɗe ake koya maka yanzu misali kamar taklili ko yamala ɗin nan warshi yana da taklili yana da farsi amma an yi an koya mana taklidin da kawai fatu din ka zo karanta ta jumili za ka gane kamar wannan ne to saboda haka sharaɗin cire wannan hamza din in kana hafal ma'ana bi hazfi ha'un yanzu kasancewa a nan an ce am lam tunzirhum din wannan am din zai nuna maka cewa eh lalle wanda ya karanta da hamza daya cire hamzan yayi wannan abdin za ta nuna maka ta lokacin da ya kasance an cire hamzan ba za ka gane ma'anan ba to bai halitta a cire ba wannan yana ɗaya daga cikin misaloli da yawa wanda ibn mali ya harrara su wanda gabaninsa ba ba su tsaya sun harrare su irin waɗannan misaloli din ba wannan shine mumayyazatin alfiya ibn mali da kuma alfiya na ibn mu'ti din saboda haka ne ma yake cewa fa'aikatun alfiya ta bin amma da yawa daga cikin malamai suna cewa in yana nufin misali tattare matsalolin nahau ne da yawa to alfiya ya bin motsidin ya fi amma waɗannan taharirat da takrirat da abu shi da tahakiki da dukka a fayyace misaloli kar wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan to wannan to nan shine fa'ikatun alfiya ta bin motsidin wani ne zai tambaye ni ya ce wai aina za a samu alfiya ibn muti yana so zai siya na ce to ka karanta alfiya ibn mali ne ce bai karanta na ce to kai daga alfiya ibn mali ba mu karanta ba alfiya ibn mali ma buka karanta ba ka zo kana neman ibn muti wanne ne shi shigi ne wannan yana nan an buga shi majalladi manya-manya guda biyu da ta'akikin wani doktor waye ne ake cewa majalladi guda biyu an buga shi wa bin qita'in wa bi ma'ana bal wa fas in taku mimma quyidat bihi khalat yace to ita am din nan da muke magana a kanta za ta zo da ma'anan inqita'i sai ta ba da ma'anan bal bal ɗin shine idrabi kenan shine ma'ana wafatin wa wafat bin kita'in wa bi ma'ana bal tana cike ma'anar inkita'i yankewa ko ma'anar bal ko da ma'anar bal kai a haɗe ba sa rabuwa ma'anonin nan guda biyu a haɗe to in ta kumin ma ku yi bihi khara in in ta ku khalat min ma ku yi bihi in ta kadaita da duk irin kuyudi da sharudda da aka sanya mata ma'ana duk lokacin da ka ga am ba ta zo bayan hamzatu ta suya ba am ba ta zo ta wadatu da lafazin ayyu ba ko ba ta wakilci ayyu ba to kawai am din a wannan lokaci ta zo mun kafiya ce mun kafiya mun kafiya tana ba da ma'anan idrabi kaman ka yi magana ka fasa ko ka yi magana ka rusa shi to wannan yake zuwa ne misali za ka iya cewa kamar yadda aka kawo a ƙur'ani abin alif lamin tanzilun min rabbil alamin am yaqulu am yaqulu naftara wannan am din idrabi ne munqati'a ce ta zo ba tare da hamzatu ta soya ba ta zo ba da ma'anan ayyu ba ta zo ta ba da ma'ana kawai na idrabi ne idrabi din shine bal misali kamar ya ce ne abin larai ba fihi min rabbil alamina bal ya kulu naftara bal ya kulu naftara to am din ta zo da ma'ana bal duk lokacin da am ta zo da ma'ana bal to ta zo mun kafi'a kenan mun kafi'a ma'ana ya bar wancan maganan ya dawo wannan ga abin da suke faɗa ga kuma yadda ƙur'ani yake ƙur'ani min rabbil alamina eh min rabbil alamina su kuma suna cewa iftarahu ne to shine sun rusa abin da Allah ya faɗa to shine ma'ana munqati'a kuma da yake zuwa ma'ana idrabi ma'ana abu ɗaya ne kawai shi yasa ma suke cewa hamzatul idrab suke kiranta wasu ce munqati'a saboda haka inkibahi din da kuma idrabin su biyun nan ba sa rabuwa lokacin da am din bata cike wancan kai kuyudinta da sharuɗanta da muka bayyana a baya ba khayyir abi qasim bi aw wa abihimi washkuk wa idrabun biha aidan numi anan ya kawo ma ma'anonin au ne ma'anonin au ya kawo masu a nan har guda shida farko ya ce khayyir kai ka zaɓi ka ba da zaɓi da au ka ba da zaɓi da au misali za ka ce za ka ce za ka ce khuz dirhaman au dinaran ka ba da zaɓi ne ga wanda kake magana da shi to ga dinari ga dirhami ka dauki ɗaya daga cika zaɓa kus dirhaman au dinaran shi ne manan takhiri za ka yi amfani da au ne abi kuma halalta abu halalta ibaha halalta kamar ka ce ta hindan au uktaha au uktaha bambancin takhiri da ibaha shi takhiri zai yiwu a hada masu duka yanzu misali da na ce ma kus dirhaman au dinaran to in na ga dama diramin da dinarin duk zan daukan baka amma ibaha din ba zai yiwu a hada duka ba don wa an tajma'u bainal ukhdaini illa ma qad salaf to saboda haka tazawwaj hindan aw uktaha ɗaya zaka ɗaya zaka zaba ka aura to shine ibaha kenan ba zai yi dukan su ka zaba ba qasim kuma taqsimi rarrabe rarrabe tsakanin kamar yadda malaman nahwu suke cewa alkalimatu ismun aw harfun aw fi'lun wannan ka tafsimi rarraba ka rarraba abu ko malaman tajwidi su ce attilawatu attilawatu tartilun au tahadirun au hadarun au taksimin abu rarraba abu ko kaza ko kaza ko kaza shine taksim wa abihimi sannan ibahami shine ka rufe abu ya kasance mutum bai san bai san wanne ne ya faru ba wanne ne ya faru in kace misali ja a zaidun au amur ka rikitar da me shi ka masa ibahami zaidu ne ya zo ko amru ka rikita bai san takamaiman waye ya zo ba wannan shi da ibhami a nan ma au kawai ake amfani da shi wasu ko hakanan ka yi amfani da au ka sawa mutum shakku ma'ana shakku ya kasa gane ya kasa gane ko da yana ganin ga abin da ya faru sai ka sa masa shakku misali misalin kamar wancan misalin da muka bayar ne in ya ma tambaya ka ce a ja ya ce ma a ja a zaidun sai ka ce ja a zaidun au amrun to wannan shine ka masa shakku kenan shi da yakininsa ko zanninsa din zaidu ne ya zo da ya tambaye ka kuma maimakon ka ce na'am sai ka ce ja a zaidun au amrun kenan ka sa masa shakkun shin zaidun da yake tsammanin ya zo shi ya zo ko kuma amru ne wannan shi ake cewa tashkiki wa idrabun da kuma idrabi idrabin shine shigen maganan da karatun da muka yi dazu irinsa ne misali idan ka ce in ka ce ma ja a zaidun ko ka ce ja a zaidun au amrun to kana nufin ja a zaidun sai ka ce bal amrun ko ma ja a zaidun au amrun to kana nufin ma ja a zaidun bal amrun wannan au ɗin ya zo ma da ma'anan bal to ka fasa zuwan zaidu sai ka ce amru ne ya zo wannan shine idrab shine wa idrabun biha aidan numi numi din fili ne mabniun lil majhul na namayan mu asalin wannan yadin waw ne asalin numi wannan yadin waw ne asalin sa numiwa ne numiwa to da ke idan waw ta zo bayan kasara a ka'ida sarfiya za a juya ta ta zaman tuya shine numi numi ma'ana untusi ba an nasabta abu ko bunkasan abu na ma ana cewa na matifulu ana cewa na mannabatu yanmu ma'ana tasowa da bunkasa da girma yadda tsiro zai taso ya ya fito ya girma haka yaro ya girma to shine numi anan wa idrabun biya aidan numi وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذة yace wani lokaci ita auɗin da muke magana a kai to tana mu'akabar wau ma'ana mu'akabar wau takan ɗauke wau sai ta zauna a wajen sun canji da juna shi da wau amma da sharaɗi ya ce iza lam yulfizun nutuki idan mai magana bai samu manfazan mafita lilabasin na dagula magana cuɗanya magana ba ma'ana idan mai maganan bai samu hanyar cuɗanya magana ba yana nufin idan misali maganan ya fito fili da wannan audin to za a fahimci ma'anar wau amma da zarar da wannan audin ba za a fahimci ma'anar wau ba maganan ya dagule to bai ba zai yiwu auta wakilci ko su yi mu'aqaba tare da wau ba shine suna cewa wannan baitin ja al-khilafata au kanat lahu qadara ai wa kanat lahu qadara au din ya zo wa kanat haka na misali suna cewa a wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna wannan aw din ma bi ma'ana wau ne saboda aw yazidun baka mayar da shi wau ba to ba za ka yi ya warware iskalin da ke ciki ba saboda shi Allah din ya riga ya san takamammen adadin mutanen da aka aiko annabi Yunus alaihi salam zuwa gunsu cewa arsalnahu ila mi'ati alfin mun aiko shi zuwa gun mutane dubu ɗari sai ce au ya zidun wa ya ziduna suna fin dubu ɗarin ba ya ƙi faɗan na kan ne kawai ya ce suna fi shi kenan amma ka ce au ya ziduna ɗin kaman bai san takamammen adadin ba ne to saboda haka au a nan ya zo da ma'ana na waune wa yaziduna suna fin dubu ɗarin ma wayanda aka aiko annabi Yunus gunsu wa mislu aw fil qasdi imma saniya fi nahwi imma zi wa imma na'iya yace wa mislu aw kamar aw ne duk cikin manoninsa da muka bayyana a baya imma saniya imma ta biyu da zai zo fi nahwi cikin wannan misali yace imma zi kace ko wannan ko wannan mata wa imman na'iya ko kuma wancan mata wacce take nesa anna'i anna'i wato ismul fa'il ne daga na'a yan'a na'a yan'a bi ma'ana ba'uda anna'i anna'i ismul fa'il anna'iyatu mu'annasi shine wacce take ta yi nisa immazi ko wannan yarinyar ta kusa da kai wa imman na'iya ko wancan yarinyar da saboda haka wannan imma ta biyun ya ce duk bayanan da muka yi na baya khayyir abi qasim dinnan duk da muka yi bayani a khayyir abi bi'au a khayyir abi qasim bi'au wa abihi min wa shukuk wa idrabun biha aidan numidina duk gaba daya wannan imma din ta biyu tana daukan wayancan ma'anonin gaba daya za ka iya cewa hus imma dirhamun wa imma dinaran takhiri kenan tazawwaj imma hindan wa imma uktaha za ka iya cewa alkalimatu imma ismun wa imma harfun wa imma fi'ilun haka sauran misalan gaba daya ba abin da ya bambanta su wa auli lakin nafiya nau na hayan wala nida'a nau amran aw isbatan tala wa auli lakin kabiyar da lakin nafiyan harfin nafi au nahayan ko harfin nahayi ma'anar wannan kuwa dole ne in kana so ka yi amfani da lakin ta zamanto atifa harful ataf to harfin nafi ya rigayi lakin ko harfin nahayi ya rigayi lakin misali ba zai yiwu ka ce ja a zaidun lakin amrun ba wannan khata'a ne ba zai yiwu ba sai dai ka ce ma ja a zaidun lakin amrun ka kawo ma ko ka ce lam yaji lam yaji zaidun lakin amrun ko ka ce la tadrib zaidan la harfun nahayi kenan la tadrib zaidan lakin amran ma'ana dole ka kawo harfun nafi ko a harfun nahayi shine wa auli lakin nafiya nau nahaya wala nida'an ai wa auli la nida'an la kuma atifa in kana so ta zamanto atifa to ka biyar da ita bayan nida bayan nida misali za ka ce ya zaidu la amru ya zaidu nida sai ka ce la amru to la din atifa ce amru din matsufin ala zaidu ne shine nida au amran ko kuma umar a filul amri misali za ka ce idrib zaidan la amran au isbatan tala ko kuma jumla musbata misali ka ce ja'a zaidun la amrun zaidu ne ya zo ba amrun ba a nan la afifa ce kenan la tana afafi bayan nida'i bayan amru da bayan isbati ke sai ce au isbatin tala ko a isbatan tala ko kuma ya bi bayan isbati jumla musbata wadda ba harfin nafi ba harfin nahi ba komai a baya to wannan sharaɗin ni da atafi da la kenan wa balka lakin ba da masuhubaiha kalam akun fi marba'in bal taiha wan qul biha lisani hukm al-awwali fil khabaril musbati wal amri jali wal amri jali jali yace wa bal kalakin bal kaman lakin ne wanda muka yi bayani akai da yace wa auli lakin nafiya nau na hayan din ma'ana bal ba ta zamanto atifa sai bayan nafiyu sai bayan nahayu ya zamanto kamar kamar sa ne komun su ɗaya sharaɗin su ɗaya ne sharaɗin su ɗaya ne shine yace misali kalam akun fi marba'in yace ban kasance a marba ba wani gu ne bal taiha a taihu a taiha nake wanda lam akun fi marba'in bana cikin marba bal taiha ina cikin taiha ne to saboda haka anan da ya ce lam akun ya yi amfani da harfin nafi ne tukunan sai ya kawo bal bal din ya zama ta zamanto afifa afifa wan kulbi hali sani hukumul awwali yace kai dauki hukuncin farkon ka bawa na biyu da bal wannan shine dalilin ma da yasa bai hada su a gude ba ya lakin da bal sharadin atafin su daya kasancewa lakin da bal din a hukunci daban-daban ne shi yasa ya raba su ya kawo lakin a can ya kawo kuma bal a nan ya ce wan kulbi hali sani hukumul awwali da wannan bal din ya ce hukuncin na farkon ya ce ka ɗauke ka dawo da shi a na biyu din misalin wannan idan ka ce lam akun fi marba'in bal taiha hukunci na farkon marba to sai ka dawo da shi na farkon ma'ana kana taiha ne baka marba shi ne ka ɗauke hukuncin a na farko ka dawo da shi na biyu shi ne wannan haka na misali in ka ce ma da rabtu ma da rabtu zaidan bal amran ma'anar wannan amru kada ka hukuncin duka ɗin ka ɗauke shi a na farko ka dawo da shi suna na biyu na amuru kenan to shi yasa ya ce fil khabaril musbati ko a khabar a lokacin da ya zo ma khabar musbat misali khabar musbat shine misali ka ce ja'a zaidun ja'a zaidun ka ce bal amrun to anan ka ɗau baldin ya zo a matsayin idrabi ne saboda ka kawo shi a jumla ce musbata sai ka ɗauke hukuncin zuwan zaidu din sai ka dawo da shi kan amru amru ya zamo shi ne ya zo haka wal amril jali haka am amru wanda yake jali ya ce aljali ne banda amru wanda ba gairul jali amrun da aka yi amfani da shi ko a ismu filul amri misali za ka ce idrib zaidan sai ka ce bal amran to anan an ɗauke hukuncin dukan zaidu an dawo da shi kan dukan amru kenan yana nufi a waɗannan wurare guda biyu din to za ka ɗauki ma'anar idrabi sai ka bawa ka bawa bal kenan saboda ya zo musbat ko kuma ya zo a bayan filul amri wa in ala damiri rafi'il muttasil atabta fafsil bid damiril munfasil aw fasidin ma yace idan kai atafin in kana so kai atafi wa damiru raf'in muttasil to ko wa in atafta ala damiri raf'in muttasil in kana so kai atafi wa damiru raf'in mutasil haka ce damiru raf'in mutasil din misali kaman kumtu ko kumta ko kumti ko kumu duk damirin da mutasil ne da fi'ili shi kuma damirin fi mahalli raf'in ne to wannan shi ne damiru raf'in mutasil kenan kana so kai atsabinsa ya ce to fafsil bid damiril mufasil dole ne kai ka raba da damirul mufasil misali za ka ce kumtu ana wa zaidun kumtu ana wa zaidu saboda ta ɗin damiru raf ne mutasil za ka ce kumti anti kumti anti wa hindun haka za ka ce ko za ka ce kumna na hannu wa rijalun kumna na hannu wa rijalun dole sai ka kawo damirin mufassil ya ka raba tsakanin misalinsa a ƙur'ani qala laqad kuntum antum wa aba'ukum ta din na kuntum din damirin mutasil ne da qala laqad kuntum sai ka ce antum wa aba'ukum ba zai ka ce kuntum wa aba'ukum ba in dai damirin mutasil ne kana so kai atafin su zuwa wani ismi to fafsil bid damirin mufasil ka raba da damir mufasil tukuna au fasilin ma in kuma baka samu damir munfasil ba kowanne abu ma fasil ba a so da ya hadu ne kowanne abu ma dai wanda ya samu zai raba tsakanin wannan damirin mutasil din da matsufin din ya ce kawai ka raba da wannan din misali suna kawo misali rabawa da mafulun bihi misali jannatu adlin yadkhuluna ha wa man salaha man ɗin matufin ne zuwa ga damirun rafi mutasil na yadda kuluna to sai aka raba da mafulun yadda kuluna ha wa man tafa wani lokaci ana rabawa da la a yi amfani da la misali ina lausha allahu ma ashrakna wala aba'una wala aba'una ba zai kace lausha allahu ma ashrakna wa aba'una ba na ɗin da miru rafi ne mutasil sai ka ce wa aba'una sai ka ce wa la aba'una la ɗin sai ta shi sai ya ce au fasilin ma ɗin au fasilin ma wa bila fasilin yari fin nazmi fashiyan ba tare da fasil ba ko da damirin munfasil ɗin ko wani daga cikin fawasil ya ce yana zuwa a yaɗe da yawa a wake-waken sunan nazumu ashir a shawahidi shiriya yana zuwa ya ce wa ta'afahu taqid ya ce ka yi itikadin rauninsa ana da yawa za ka gani ya ce cikin shawahidi da wake-wake na larabawa an yi atafin damirin mutasil ba tare da an yi fasalinsa da damirin mufasil ko wani daga cikin fawasil ba amma in ka gani ka yi itikadin rauninsa arabiya ce da'ifa la yu'awwalu alaiha saboda ko ba ta abin da yake da shahidi ba ne za ka yi amfani da shi shawahidin suna kawai suka kama wani shahidin ma kawai burgi ya kamata a yi da shi kamar da yawa daga cikin shawahidan da suke kawowa yana sabawa da irabin qur'ani a irin wannan ba a amfani da su shine ce wa da'afahu taqid yace kai itiqadin ka ɗauki cewa wannan kawai arabiya ce da'ifa karka yi amfani da ita duk inda ka gani wa audu khafidin lada atfin ala damiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman is qad ata fi nasri wa nazmi sahihi musbata yace maimaita wa audu khafidin maimaita harful jarri khafidin harful jarri dawo da harful jarri mana maimai maimaita shi lada atfin wajen yin atafi ala damiri khafdin atafi zuwa ga damiri majruru shine mana damiri damiri khafdin laziman qad ju'ila yace qad ju'ila laziman malaman nahu sun ce tilas ne dole ne misali in ka ce marartu bihi to dole ka ce wa bi zaidin saboda bihi din damiri ne majururi to in kana so wannan damiri majururin ka yi atafinsa wani ismi zahiri to suka ce dole ya ka maimaita harfin jarri marartu bihi wa bi zaidin ba zai yi ka ce marartu bihi wa zaidin ba suka ce haka ya ce lazimin kaccu ila dole suka mayar da shi tilas walaisa indi laziman ibn mali ya ce ni a gona ba lazimi bane ba dole bane saboda mushtahidi ne a nahau eh ga mushtahidin nahau zai ya kirkiran irabi mai in har mushtahidi na fiku zai taba zai shiga harkan shari'a yayi istinbatin masaili balle mushtahidi na arabiya ka bata larabci me zai same ka eh to addini ba in ka bata addinin Allah ka bata to shi yasa yace walaysa indi lazimin aguna ba la ba tilas bane yace dalili na iskat ata saboda hakika ya zo fin nasri a nasar a nasar yana nufin a cikin qur'ani wan nazmi sahihi ya zo kuma a nazm shi'r shawahidi ingantacce musbata a tabbace wannan hal ne na atadin abin da ya za ya ce ma wa nazmi sahihi yadda ba malaman hadisi suke bin diddigin rawaito hadisi sahihi da takatsantsa wajen rawaito shi haka malaman nahawu da luga su kuma suke suke tsanantawa wajen rawaito wani shi'ir wanda a cikin wannan shi'ir ko baitin akwai wata ka'ida ta arabiya ko ta nahawu saboda cewa idan ba su yi ba su bi diddigi ba to za su iya mayar da wani abin da ba larabci ba ya zamo larabci ai wani wanda ba ba larabci ba ne kawai ya rera wani baitinsa ya shigar da yarensa ciki so kuma a zo an mayar da wannan kalmar ta yarensa an mayar da ita larabci to saboda haka ma suka kayyade doka suna cewa akwai akwai marahil na shawahidi din akwai wasu shekarun da suka iyakance idan idan shekarun suka wuce wannan to duk komi iya larabcinka ba za ka ba hujja da larabcinka ba shi yasa ake sa su abu tayyibul mutanabbi cikin almuwalliduna yanzu mutanabbi za ka iya kafa hujja da a baitukansa da ilimin balaga ilimin waye bangaren tashbihat isti'arat majazat kinayat amma ka zo bangaren tasrifi sarfu nahau gundarin larabci ba hujja bane su abu tayyibul mutanabbi da tabakatinsa sai can na bayan su na lokacin jahiliya da kuma sadrul islam wanda sun zauna da larabawan kwarai ta saboda haka ya ce wannan zumi sahihi din wanda zumi sahihi musbata wanda mun sha bayani akan wannan baitin ya zo wata kulla allazi ta sa'aluna bihi wal arhami kira'a ta hamza wal arhami ya zo da nasaba wata kulla allazi ta sa'aluna bihi wal arham shine wanda ya a sha tabi ki cewa wa hamzatu وحمزة والأرحام والأرحام بالخفض جملة حمزة يا كرنتا والأرحام بنسبة شي يا كرنتا ده خفض معناه ده جراني wanda zahirinsa atabi ne zuwa ga zamiri mujar mutasif wata kula da zai ta sa'aluna bihi bai ce wa bil arhami ba bihi wal arhami tunda qur'ani ya zo da shi to shi yake nufi da fil nasri din wal nazmi sahihi kuma suna da shawahidi da yawa shine wanda imam shatibi yake cewa ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لامه فلا تدم من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوس أبي مزا da tal'akfashin nahawiyu an shada mujmila kenan a wancan babi na kira'ar abu da muka karanta kira'ar ibn amiri ibn amiri abin da shami haka duk kira'o'i irin wannan suna nan da yawa ire-iren su to shi ibn malik yana ɗaura ƙur'ani ne kan nahau ba wai nahau a ɗaura shi kan ƙur'ani ba ire su suna nan da yawa in kana so ka san wannan a wani littafi sunansa al-mutasib al-mutasib fi irabil qira'ati shawas sunan littafi ina da su majallaji guda uku wani yare guda ɗaya bai kawo kuma ba san waye ne yara wani littafin baya samuwa to ciki za ka ga irin waɗannan abubuwa da yawa to saboda haka ne galibin zurfafa karanta littattafan shawahidi to ya kamata mutum ya kasance yana ya samu ginuwa a nahu sosai tukuna za su je su sashi cikin wani hali wani kira'ar ka mai kyau ka zo a ce ma ba daidai ba ne kai kuma ka yarda saboda rauninka a irabi ka bar ƙur'ani ka bi ibn mali ko ka bar ƙur'ani ka bi ibn mu'fi duk da masu ibn ma su ibn mali su ibn mu'fi su ibn hisham su suka gyara na haudin ma suka seta suka seta yace wal fa'u qad tuhzafu ma'a ma atafat wal wawu iz la labsa wa ayan faradat yace fa yace ana cire ta tare da ma'atufinta a cire ita a cire ta kuma a cire matufin gaba daya misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun asalin sa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun ayyan saboda in ka duba siyakin ayar dole ya zamanto haka ba dukkan marar lafiya da dukkan mai bulaguro bane to zai aji azumi marar lafiyar mai bulaguro in ya ajiye azumin fa'idda tuni da ayyano sai ya rama a wasu rana to in kuma bai ajiye ba ba ba zai rama ba saboda haka dole a kaddara fa aftara anan fa atifa ce aftara kuma jumla ce fi'iliya matufa to atifar da matufar duk sai aka cire su gaba daya shine ce wal wawu ma ana mata irin wannan amma izila labza in ya kasance babu babu labasi babu dagula ma, ma'ana to goma ana mata irin wannan irabi din kamar da suke kafa hujja da wazzajjajna alhawaji ba wal uyuna suka ce wal uyuna din nan to an cire ma'atufa ce da afifa aka cire aka asalinsa wa kahalnal uyuna sai aka cire wa kahalna wau din aka cire ta jumla fi'iliya ma'tufar aka cire aka cire ta amma wannan yace da sharadi izla labsa babu dagula ma'ana in ma'anar zai dagu zai dagule ba za gane abin da aka cire wanne irin fi'ili ne aka cire to a wannan lokaci bai halitta ba wahayan faradat ita wauta kadaita bi atfi amilin muzalin kad baki ma'amuluhu daf'an li wahami muttuki yace ita wauta kadaita ta bangaren atafi zai atafi da ita abinda kwata-kwata ma an rigaya an cire ta abinda aka rigaya aka cire ta ma'ana an cire ta gaba daya kamar wancan baitin da muka karanta a jumlar da ta yi wa atafin sannan kuma da ma'atufa din tafiyan su layin su ɗaya ne to saboda haka a irin wannan hali to da wauce kadai kawai za ka iya atafi saboda haji bi atafi amilin muzalin kad baki ma'amulu wa amil ne mun riga ya mun san da cewa idan amil ba zai yi a samu ma'amuli ba amili ba to saboda haka aka cire amili ma'amulin wannan amilin ya rage wannan ma'amulin gashi nan akwai shi an cire amilinsa kamar da baitin da muka karanta dai wa ka hannal uyuna din nan wanda ga uyuna din ma'amuli ne sannan kuma an hada da wau an cire amilin wannan ma'amulin to wannan ita ce idan ba da wau ba to ba zai yiwu ka yi wannan irabin ba dole ne sai da wau za ka yi da wau ba zai yiwu ka yi dafa ba shi yasa ya ce daf'an li wahami nuttuki saboda dauke wani wahami da ake tsoro ake so a kiyayu da shi wannan wahamin zai zo ya bata ma'anan da asalin ake bukata ake bukata da shi to a irin wannan hali cire amili da atifi a bar ma'amuli to dole wannan atifin ya kasance wau ne ba zai yi wannan atifi din ya zamanto ba wau ba ne wa hazfa matubu'in badahu nastabih wa atfu kal fi'li ala al fi'li yasi yace duk wani matubu'i wanda ya bayyana yace anan gun yace ka halalta cire shi wannan wahad faɗin mafulin bihi ne na istabi asalinsa wastabi wastabi hadfa matubu'in bada ka halalta cire matubu matufun alaihi kenan wanda ya bayyana kuna a nan gun yana nufin babin atafi babin atafi ka halalta shi suna kafa hujja da a falam takun ayati tutula alaikum suka ce asalinsa alam ta'atikum ayati falam takun tutla alaikum suka ce jumlan alam takun alam ta'atikum ayati din an cire ta ita ce matubu din an cire ta sai aka bar jumlar mafofin din shine lam takun tutla alaikum din wannan sun samo shi a kashaf ne na al'imam zamakshari har shi yasa wani yake cewa wannan ba lazimi ba ne tunda Allah subhanahu ta'ala yake da ya ce a balam takun ayati tutula alaikum ba tare da hazufu ba ma'anan mustaqimi ne cikakke ma'ana ba a karanta muku ayoyi na ba sanin kowa ne ai karanta ayoyin ana magana akan ayoyin da aka saukar ne yayi saboda haka babu bukatan ka ce alam ta ake kuma ayati sannan ka kantara falam ta kun tutula alaikum ba saboda haka ka ce a falam ta kun ayati tutula alaikum ma'ana ne mustaqimi mustaqimi ba a bukatan takdirat wasu takdirati da yawa da mahzufati da yawa wanda ba su da dalili a kai a cikin qur'ani ba a ta'awili tare da su saboda haka asalin wannan an ɗauko shi ne daga cikin littafin hashaf na alimamu zamakshari a nan matubuɗin wanda aka cire shi ne alamtakun ayati alamtakun ayati sai aka cire sannan falamtakun tutula alaikum ɗin atafi ne zuwa ga wancan alamta a cikin ayati din asalinsa wannan ne shine wa atfuka alfi'la ala alfi'li yasih yace kai atafi zuwa ga fi'li yace yayi zai ya inganta zai yi misali da ke galibi atafi ya shafi ismi ne kar ka ɗauka misali ba a yin atafi sai ga ismi shine yace ma kai atafi fi'ili ga wani fi'ili yasi yana inganta misali za ka ce ja'a wa raja'a ja'a wa raja'a a nan raja'a din jumla ce fi'iliya matufun ala jumla na ja'a haka ce za ka ce yakra'u wa yaktubu jumlan yaktubu din matufun ne zuwa ga yakra'u ko za ka ce izhab warji jumlan irji din matufun ne ala izhab saboda haka atafin karka ɗauke shi khasa'isin ismi ne kasa'isin ismi ne to fi'ili ma za ka iya yin atafi zuwa gare shi muna so ne da mu karasa baiti ɗaya ne ya rage watif ala ismi shibi fi'ilin fi'ila wa aksan ista'mil tajidhu sahala yace watif ala ismi shibi fi'ilin fi'ila ai watif fi'ilan ala ismi shibi fi'ilin kai atafin fi'ili wa wani suna wanda sunan ismin ya yi kama da fi'ili ismin da ya yi kama da fi'ili irin su ismul fa'il irin su ismul maf'ul irin su kai atafin sa zuwa kansa misali suna cewa wal adiyati dabaha wal adiyati dabaha wal muriyati qadaha wal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa'asar na dinnan fi'ili ne faɗin na atifa ce to jumlar fa'asar na din matufun ne ala jumla na almugirati fal mugirati almugiratin ismi ne amma ya yi kama da saboda ismul fa'il saboda ismul fa'il ne to shine yace wa aksan istamil tajidhu sahala yace akasin wannan ma kai amfani da shi ma'ana kai atafin ismi da yayi kama da fi'ili akan fi'ili akasin wannan kawai yato shi ma tajidhu sahala zaka same shi a sauƙaƙe yana nufin jaizi ne za mu tsaya a nan lokaci ya kure za mu dan karanta ko